عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا ودبر عباده على وفق حكمته وكان الله لطيفا خبيرا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وكان الله على كل شيء قديرا واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وآمنوا بالله ورسله فالإيمان أن يؤمن العبد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كما قال المولى جل جلاله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ومن الإيمان بالله الإيمان بقضاء الله وقدره أيها المسلمون آمنوا بأن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم علم ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل علم ذلك جملة وتفصيلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء قال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد آمنوا بعلم الله تبارك وتعالى بكماله وساته وآمنوا بكمال حفظ الله تبارك وتعالى وتمام رعايته وأنه كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ما هو كائن إلى يوم القيامة فإن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب قال رب وماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة قال الله تبارك وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال المولى جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور أيها المسلمون آمنوا بمشيئة الله تبارك وتعالى في عموم ملكه سبحانه فإنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا وهو ملك لله عز وجل قال الله تبارك وتعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير وما من شيء في ملك الله تبارك وتعالى إلا وهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته وبيد الله تبارك وتعالى الملك وبيده مقاليد السماوات والأرض وما من شيء يحدث في الدنيا من رخاء وشدة وأمن وخوف ومرض وصحة وفرح وحزن وضحك وبكاء وقلة وكثرة إلا وهو بمشيئة الله تبارك وتعالى وآمنوا بذلك أيها المسلمون وآمنوا بذلك وآمنوا بذلك فإن الإيمان يستلزم العمل وآمنوا بعموم خلق الله تبارك وتعالى لكل ما في السماوات وما في الأرض قال الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال الله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون والله تعالى يا عباد الله هو خالق السماوات والأرض ومدبرهما وخالق الإنسان ومدبره آمنوا بذلك كما أمركم الله تبارك وتعالى وأيقنوا بذلك تمام الإيقان عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي تعالى يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرء فجعله غثاء أحوى والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله عباد الله اعلموا أن للإنسان عزيمة وإرادة وله قدرة وعمل والذي أودع في تلك العزيمة وخلق في تلك القدرة هو الله عز وجل ولو شاء الله تبارك وتعالى لسلبه الفكرة فضاعت ولو شاء الله تبارك وتعالى لسلبه تلك القدرة فما استطاع الأمل فما للإنسان إلا أن يشكر الله تبارك وتعالى وأن يؤمن تمام الإيمان بأن الله تبارك وتعالى قدر كل شيء وما من شيء يحدث في الدنيا إلا وهو بقدر الله تبارك وتعالى وقضائه ومن تمام الإيمان بالله أن تؤمن بقضائه وقدره وفقنا الله تبارك وتعالى لذلك لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ɗauka musulmi ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala cikin dukkan al'amurra gaba ɗaya mu ƙara imaninmu da Allah da manzannin Allah da Allah subhanahu wata'ala ya aiko abinda ake ce ma imani shine bawa yayi imani da Allah subhanahu wata'ala shi ya halice shi kuma shi ke ɗaukar ɗawaine shi ya imani da cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah babu wani wanda zaka bauta ba in ba Allah ba ka imani da mala'ikun Allah, ka imani da annabawan Allah, ka imani da littattafan Allah, ka imani da ranar lahira. Allah ta'ala ya ce, "Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun." Manzo sallallahu Alaihi wasallam ya yi imani da dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi zuwa gare shi. Muminai ma sun yi imani da dukkanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi zuwa ga maki sallallahu Alaihi wasallama. da manzo da mumine dukkansu sun yi imani da Allah sun yi imani da mala'ikun Allah da littattafan Allah da manzannin Allah suna cewa ba mu bambancewa tsakanin wani daga cikin manzannin Allah subhanahu wataala saboda haka yana daga cikin imani da Allah subhanahu wataala imani da hukuncin Allah da kaddaran Allah subhanahu wataala ku imani ya ku musulmi ku ƙara sakankancewa da imani da cewa lalle Allah ta'ala ya san komi Allah ta'ala ya riga ya san abin da ya riga ya wuce yana nan bai mance shi ba kuma Allah ta'ala ya san me za ya faruwa nan gaba Allah ya san wannan a dunkule kuma Allah ya san wannan a rarrabe babu wani abu da yake ɓoye ma Allah subhanahu wata'ala yana sama ne ko yana ƙasa Allah ta'ala ya ce wala qad khalaqana al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu mu muka halicci mutum kuma mu muka san abin da yake waswasi da shi abin da ran shi ke gaya mashi mai kyawu ko mara kyawu Allah ya ce duka mun san wannan saboda haka ku yi imani da cewa Allah ta'ala ilimin shi cikakken ilimi ne ilimin shi mayalwaci ne wasu a kulla shay'in ilma Allah ya yalwaci komi da sani ku ƙara imani da cikar tsaron Allah subhanahu wataala da kuma cikakkiyar kulawa ta Allah ga halittar shi domin Allah subhanahu wataala ya rubuta dukkan abin da zai faruwa tun daga farkon duniya har ƙarshen shi a cikin lauhul mahfuz duk abin da zai kasancewa saboda Allah ta'ala abin da ya fara halitta shine alƙalami sai Allah ta'ala ya ce mai kai rubutu alƙalami ya ce ya Allah mahalici me za ni rubutawa Allah ya ce ka rubuta dukkan abin da zai kasancewa har zuwa tashin alkiyama to daga wannan rana fa alƙalami ya gudana da dukkan abin da zai kasancewa har zuwa tashin alkiyama saboda haka Allah ta'ala ya riga ya san komi shi yasa Allah ya ce alam ta'lamanna Allah ya'lamu ma fi samai wal ard shin baka san cewa lalle Allah ya san abin da ke sama da abin da ke kasa ba inna zalika fi kitab lalle wannan yana a cikin littafi inna zalika ala Allah yasir lalle wannan mai sauki ne ga Allah subhanahu wataala baka san wannan ba in baka sani ba to ka sani cewa babu abin da Allah subhanahu wataala bai sani ba kuma Allah ta'ala ce ma asaba min musibatin fi lardi wala fi anfusikum babu wata musiba wani tashin hankali wata damuwa wani bakin ciki wani takaici wani talauci wata alloba da za ta faruwa doron kasa ko a cikin rayukan mutane Allah ta'ala ya ce face tana cikin littafi tun gabanin mahalicci ta kuma lalle wannan mai sauki ne ga Allah subhanahu wataala Allah ya gaya muku saboda kada ku yi bakin ciki akan abin da ya kubce muku saboda kar ku yi kuri ku yi takama ku yi bariya ku yi girman kai da abin da Allah ya baku in kaga ka rasa Allah ne bai baka ba in kaga ka samu kuma ba kokarin ka ba Allah ya baka domin Allah ta'ala ba ya san dukkan wani mai takama Allah ba ya san wani duk mai kuri akan neman da Allah subhanahu wataala ya bashi saboda haka yan wa musulmi ku ƙara imani da mashi'a ta Allah subhanahu wata'ala cikin gaba ɗayan mulkin Allah ta'ala mu sani cewa babu wani abu da yake cikin sammai ko a cikin kasai face na Allah ne mallakan Allah ne kayan Allah ne Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna duk abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin kasai duka na Allah ne kayan ya ne mulkin shi ne bayan shi ne halitta shi ne kuma Allah yake juya su yadda ya ga dama wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala mai iko ne a bisa dukkan komai saboda haka babu wani abu kuma da yake faruwa ba sai da mashiya Allah subhanahu wataala babu wani abu da yake faruwa ba sai da san Allah da nufin Allah subhanahu wataala saboda haka mulki ga hannun Allah yake mabudan sammai mabudan kasai mabudan arzikin sama da na kasa duka na Allah ne subhanahu wataala Allah ne wanda yake azurta wanda ya ga dama Allah ne wanda yake daukaka wanda ya ga dama kuma Allah ne yake talauta ya aje wanda ya ga dama Allah ne ke bada lafiya Allah ke bada ciwo Allah ke bada talauci Allah ke bada arziki Allah ke bada rishi Allah ke bada wadata duk abin da ka gani yana faruwa doron kasa to yana faruwa ne da ikon Allah subhanahu wataala ba wai ya bare ne ba da sanin Allah ba Allah ya yaka ne dan ya jarrabu bayin shi saboda haka babu wani abu da yake faruwa doron kasa na wadata ne koko na kunci ne na zaman lafiya ne koko na tashin hankali ne na lafiya ne ko na rashin lafiya na bakin ciki ko na farin ciki na dariya ko na kuka na samu ko na rishi na yawa ko na karanci face yana faruwa ne da sanin Allah subhanahu wata'ala da kuma kaddaran Allah subhanahu wata'ala babu abin da ya rage gare ka a lokacin da abu ya faru na rishin jin daɗi sai dai kai ta roƙon Allah domin Allah ya kawo wannan kai ta roƙon shi shi da ya kawo wannan ya ɗauki kuma ya kamata ka binciki kanka me yasa ka samu kanka cikin irin wannan yanayin me yasa muka samu kanmu cikin irin wannan yanayi na rishin daɗi da muna samu yanzu ba mu samu da muna farin ciki yanzu bakin ciki muke da ba da muna da yanzu ba mu da da muna dariya yanzu kuka muke yi da muna cikin walwala yanzu kuma cikin kunci muke ya kamata ire-iren waɗannan abubuwa idan sun faru to mu bar zargin kowa mu zargi junanmu cewa mu ne da kanmu muka jawo makanmu wannan abu Allah ta'ala ce wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku na musiba to saboda abinda hannuwan ku ne suka aikata jama'a wani irin tashin hankali wace irin musiba wani irin shegantaka da sabon Allah ne ba mu in ba ka wani kana wani in ba ka wani kana wani in ba ka wani kana wani saboda haka duk wannan mu muka taru muka ja mu kan mu tashi hankali da bala'i kuma ba yadda za a Allah ya jaye mana gaba daya mu samu kanmu yadda muke da sai mun bar tashin hankalin nan sai mun bar waɗannan ayyuka na asha sai mun bar ayyukan da Allah ba ya so domin muna mazuri ne muna shahu muna cewa mun yarda da Allah amma ga baki ne a aikace in ka zo zaka ga to ba haka bane ba mu yarda da Allah ba a zahirin rayuwar mu ya za a yi muna ƙarya Allah ta'ala kuma ya ba mu abin da muke so yana kaga dole sai mun gyara mu ne muka jawo makan mu bala'i to kuma mu ne za mu barin abin da ya jawo bala'in din nan domin Allah subhanahu wataala ya dauke mana shi saboda haka ɗan uwa masu imani ku ƙara tabbatar da cewa Allah ta'ala fa komai ya halice shi Allah ta'ala ce Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah ne mahaliccin komai kuma Allah shine abin dogara akan komai kuma Allah ta'ala ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ya halice ku kuma Allah ya halice abinda kuke aikatawa saboda haka Allah subhanahu wataala yana jan hankalinmu cewa mu ba da gaskiya cikakkiyar ba da gaskiya game da duk abin da ya halitta game da dukkan abin da yake faruwa cewa ba wai yana faruwa ne ba da sanin shi ba yana faruwa da sanin shi amma me yasa shi yasa Allah ta'ala yace ba sahabbai awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hada qul huwa min indi anfusikum inna Allah ala kulli shay'in qadir kuma lokacin da wata musiba ta same ku alhali kun taba samun linkin ta guda biyu ga kafirai kun taba kai bala'in ku ga kafirai har yalinka wanda suka muku so biyu to da wannan ya same ku sai kuke cewa anna hada daga ina wannan yake Allah ya ce qul huwa min indi anfusikum ka ce musu wannan abin ya zo ne daga wurin kan saboda kun saba ma Allah kun saba ma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce kar ku yi wani abu kun je kun yi to mabari kenan Allah subhanahu wataala ya jarrabe ku da wannan Allah ta'ala ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين da abin da ya same ku ranar da jama'a bi ta kafare da masu imani suka hadu aka kashe muku a wajen mutum saba'in wannan masiba ce to Allah ya ce ya bare ni da sanin Allah da izinin Allah da yardan Allah fa bi iznillahi kuma Allah ya kare wal ya'lamul mu'mini jarabawa ta wahala ta tashi hankali duka Allah ya raba mana ita tana faruwa ne dan Allah ta'ala ya nuna muku yana sare kuma dan Allah ta'ala ya nuna muku cikin ku wane ne mai imani na gaskiya wane ne mai imanin ƙarya saboda haka ‘yan uwa musulmi mu kare imani da ƙaddaran Allah subhanahu wataala da hukuncin Allah dama ba yadda za a yi kai imani da Allah sai ka yarda da ƙaddaran Allah mai daɗi ƙaddaran Allah mai daɗi shi ne ka ta samun kuɗi ka ta zama cikin lafiya ga addini kana yi wannan ƙaddara ce mai daɗi ga kwanciya hankali ga natsuwa ga farin ciki ga walwala ba damu komai wannan ƙaddara ce mai daɗi sabaninta kuma mara daɗi ce ita wannan mai daɗin daga Allah take sabaninta ma daga Allah subhanahu wataala yake me ya kamata kai shine ka kare runguma Allah subhanahu wataala ka kare rike addinin Allah subhanahu wataala ka kare yarda da cewa babu wani abu da yake faruwa doron kasa face yana faruwa ne da sanin Allah da iznin Allah da yardan Allah da hukuncin Allah da kaddaran Allah subhanahu wataala sa'annan mu sani cewa mutum ba da Allah ya halicce shi Allah ya halitta mai azama Allah ya halitta mai nufi kuma Allah ya halatta mashi ƙarfin yin abu kuma Allah ya halatta mai yin aikata abin duka Allah ne ya hukunta bai wannan da Allah ya ga dama sai Allah ya jaye maka azama da nufi shine tunani to ba za ka iya komi ba sai ka tozarta ka lalace da Allah ya ga dama ƙarfin da ke gare ka sai Allah ya kwace ba ba za ka iya aikata komi ba to shi yasa Allah ya baka wuka ya baka nama kuma shi Allah shine ya ba wannan kuma shi ya kaddara ma mai dadi shi ya kaddara ma mara dadi abinda yake so shine ka yarda da cewa Allah subhanahu wataala ke kaddara komai ke kawo komai ke jarraba bayi da dadi ke jarraba bayi da wahala tunda yace babu wani musiba dake faruwa doran kasa a cikin kanmu ne ko a kasa ce Allah subhanahu wataala ya rubuta wannan a cikin littafi kenan idan ya faru baya da dadi kamata yayin murungumi Allah subhanahu wataala mu yi ta istighfari mu yi ta tuba kuma mu gyara halayenmu mu gyara ayyukanmu domin yawancin halayenmu da yawancin ayyukanmu ba su da kyau Allah ya gyara mana Allah ta'ala ka samu dace da alkhairi duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka kawo mana karshen wahala gaba daya Allah ka dauke mana tashin hankali da musiba da bala'in da muke ciki ya Allah da tsadar rayuwa da wahalar rayuwa da muke ciki Allah ka kawo mana karshen ta ya Allah Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa masu yawa masu albarka Allah marasa lafiyar mu suna nan ko suna gida ko suna asibiti suna jiya Allah ka ba su lafiya ya Allah marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahma Allah ka sa sun huta Allah ka hada su da rahmaka ya Allah Allah karbi wakuncin su ya Allah Allah ka fadada masa kaburburan su ya Allah Allah ka yalwata musu su ya Allah Allah ka sa haske da rahama da jin kai da tausayi a cikin kaburan su ya Allah mu kuma da muke doron ka sa muna rayuwa Allah ka sa mu kari da duniya lafiya ya Allah Allah ka sa mu cika da imani Allah ka yafe mana zunuban mu Allah ka yi mana gafaran su ya Allah Allah ka ba mu aiki mai albarka Allah ka ba mu kasuwanci mai albarka ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah Allah ka ba mu karshen dukkanin wahala gaba da ya Allah Allah Allah ‘yan kasuwa wahalalin da suke gamuwa da su Allah ka jaye masu ya Allah kananan su da manya ya Allah talakawa da suke cikin mace ya Allah ka yarwata musu ya Allah Allah ka buda musu ya Allah Allah ka kawo maka san mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka kawo da karshen duk wata hayaniya da tarzoma da ke faruwa cikin kasar nan tamu ya Allah shugabannin mu Allah ka kara musu adalci ya Allah Allah ka kara musu sanin talaka ya Allah da tausaya mushi ya Allah Allah duk abin da za su yi Allah ka sa su yi tunanin talakawan su ya Allah Allah ka sa su gane cewa lalle mulki suke na talakawa ya Allah Allah kuma talakawan nan suna bukatar gudunmuwarsu da taimakawa su ya Allah Allah ka sa su taimaka ma talakawa ya Allah Allah ka taimake su da su da talakawan su ya Allah gaba da ya Allah Allah kawo mana karshen wahala gaba da ya Allah Allah matasan mu ka shirya mana su ya Allah Allah ka shirya matasan mu ya Allah Allah ka shirya da su shirya ta addinin musulunci ya Allah Allah ka raba su da sata ya Allah ka raba su da fashi ya Allah ka raba su da fadi ya Allah ka raba su da shaye-shaye ya Allah dukkan ayyukan asha ka raba matasan mu da su ya Allah ka hada su da ayyuka na kware ya Allah Allah ka kimtsa su ka shirye da su ya Allah zamanto manyan gobe na kware ya Allah waɗanda za su karɓa ƙasar nan tamu ya Allah su jagorance su jagoranci kyakkyawa ya Allah Allah ka ba su imani da ilimi ya Allah Allah ka ƙara musu kishin addini da ƙasa da al'umma ya Allah Allah ka raba su da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah manyan mu waɗanda ƙarfi ya kare ya Allah ka taimaka musu ya Allah Allah ka taimaka musu ka ruba musu asiri ya Allah mazan su da matan su ya Allah Allah ka kawo ƙarshen wahala gaba da ya Allah Allah in za ka shayar da mu ruwa Allah ka shayar da mu daidai karfin mu ya Allah daidai gidajen mu da tattalin arzikin mu ya Allah Allah irin ruwan da ka jarrabe mu da su bare ya Allah bana kakka jarrabe mu da su ya Allah Allah ka tausaya mana Allah mu masu rauni ne ya Allah Allah dan karfi gare mu ya Allah Allah ka sani da yawa cikin mu har yanzu basu mai da gidajen da suka zubi bare ba ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah waɗanda suka mai da nasu Allah ka tsare musu gidajen su ya Allah waɗanda basu mai da ba kuma Allah ka hore musu ka wadatar da su ya Allah ka ba su abin da za su mai da gidajen su ya Allah ramukan da suka faru gare garin nan waɗanda suka lalata hanya ya Allah muna roƙonka Allah ka bada ikon gyara su ya Allah Allah ka bada ikon gyara su ya Allah Allah ka san an gyara su ka su lalace ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka ribo mu da rahmarka da jin kanka ya Allah Allah ka samu kari da duniya lafiya su ya tsaye da sallah